ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a za mu ci gaba da karatunmu na hadisi kamar yadda muka saba a cikin wannan littafi mai suna muktasar sayil bukhari wadda aka fi sunansa da suna a tajiri da tsare da hadis jami'i sahi a satin da ya gabata mun karanta babin wakatin zuhuri inda zawal lokacin da ya kamata a ce an yi sallan azahar shi ne lokacin da aka samu zawali na rana har ya zuwa wata kinan inuwar mutum ta yi tsawonsa sau daya daga nan kuma har ya zuwa faduwar rana yau a cikin ikon allah za mu tashi sabon babi da yake magana akan ta'akirar zuhuri ilal asiri babu ta'akirar zuhuri ilal asiri babin da yake nuna cewa za a iya jinkirta sallan azahar har ta kai lokacin sallan la'asar ya halatta an yi haka ko bai halatta ba wani lokaci a rayuwa abubuwa sukan taso ba kullum ba sai mutum ya samu kansa cikin wani yanayin da tsayawa ya salla a wani lokacin akwai takuri mai yawa zai yi kama akwai takuri ko samu kansa a tafe ko a cikin gida a cikin wani yanayi ko na husuma ko baki ko ana ma'alajan wani marar lafiya ko na harka ta shafi wani biki ko wani abu makamancin wannan wanda zai dauka hankalin al'umma to idan irin wannan yanayi ya samu sai mutum ya jinkirta sallan azhar har ta kai lokacin la'asar to shine muke magana akan wannan hadisi na farko cikin wani hadisi an ibn abbasin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية عبد الله بن عباس الله مدوك تركي ددي شيء لله النبي صلى الله عليه وسلم يا تبي صلى مدينة ركعة بقي يا كما ركعة تقص abinda ake nufi da wannan shine az-zuhra wal asra ya taba yin sallan azhar da la'asar a lokaci daya raka'a nawa kenan raka takwas wal magriba wal isha ya yi sallar mangariba da isha a lokaci daya raka nawa kenan bakwai duk da cewa akwai dan takadimi da atakiri an samu condition da yanayin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da mutanen sa ba su sallan azhar ba har sai da la'asar ta yi an samu ko lokacin da ba su sallan mangariba ba har sai da wato kenan isha ta yi hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya limance su aka ce wani ya taba tambayan abdullahi dan abbas yace me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan sai yace li allah yuharrija ummatahu saboda kare ya sa takuri wato kina al'ummarsa kare takura al'ummarsa a wani lokacin yace musu dole a tsaya a yi sallah to zai sa musu takuri shi kuma addinin nan ya zo da sauki yawa addini yusrun yawa duk lokacin da tsanani ya zo shi to tsananin yana wajabta sauki ka'ida ce ta malaman usul al mushaqqatu tajlibu taysir takuri in ya zo shi to wannan takurin a musulunci yana wajabta a sassautawa mutumin da zai shiga takurin lokacin da aka yi yakin gwalalo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ba su samu yin sallar la'asar ba har sai da ranar ta faɗi sai yake cewa shagaluna anil asiri katalahumullahu wannan kafir Allah tsina ne so sai shagaltar da mu ba mu yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi sai da rana ta faɗi sai na umar ya zo yana cewa ni fa ban yi sallar wannan ban yi sallar la'asar ba annabi sai ce mu ba mu ba yace shagun arna Allah ya tsine musu sai shagaltar da mu saboda ba lokacin da za su tsaya su yi sallar a kowane lokaci a ranar za su iya afko musu kuma lokacin ba a saukar da fa iza kunta fihim fa aqamta lahum salata ba ballantana a ce a raba mutane da'ifa su yi sallah da'ifa su tsaya a bayan su in sun idar ɗaya da'ifan su zo su yi sallah ba saukar da wannan ayar ba don haka wasu sallan ba har lokaci sai ya abin saboda haka Allah madaukakin ta kina kaddar irin wayannan abubuwan lokaci su faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a kansa saboda abin da zai biyo baya ma al'ummansa da shekarun baya ba san yanzu ba in ka shiga mota irin ike na gurnaɗin daga maiduguri zuwa onisha to ba sa tsayawa sai dai a gidan mai na za su sha mai ko kuma daga maiduguri zuwa lagos ba ruwansu da sallar ku a hanya saboda yawancin dogin luxurious bus nan lokacin da suka yi yayin su to kaga kai kana dan musulmi a wani lokacin zaka shiga in kace dole sai ka tsaya kai sallar asar zaka iya tsayawa direba tsayan sauka amma ina zaka sai sauke ka kuma yaushe zaka samu motar da za ta shiga da kai akwai mushakka to in irin wannan ya taru ya faru musulunci yakan kawo wato kenan sauki a mutane kun ga daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zahar da al'asar saboda yanayin condition da suka shiga ba wai alal idlaki kullun ne yake yin haka ba a'a idan yanayi wato kenan ya bukatar da su zuwa ga haka ta haka shi sa annabi abdullahi dan abbas yake cewa da da mishi me yasa annabi sallallahu alaihi haka yace li allah yuharija ummatahu kar ya takura wa al'umma sa ce dole dole sai an yi yawa hadisi na gaba hadisi abi hurairah abu barzata wa allah madaukakin tarki ya da shi yake cewa zakara ko ke fi zikirin salawati takaddama qariban hadisin ya zo akan inda aka ambaci maganan salloli kuma mun riga mun karanta hadisin a baya wa qala fi hadhihi riwaya a ƙarshen wannan riwaya yake cewa lamma zakar al-isha bayan ya ambaci sallan isha sai ya ce wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya son wato ai bacci kafin ai sallan isha baya son kuma a yi sallar isha a zanna ana taɗi ga isha sa da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi bai fito sallar isha ba sai kamar karfe 10 na dare sai ya ce kuma wannan shine lokacin da ya kamata muna yin sallar isha ba dan kan da takura al'umma ta ba shi yasa in ya gaba su fita masallaci da wuri ba dama ba zai ma fito ba sai ga an cika masallaci tukunna sai wato kenan ya fito kuma idan ya kai sallar isha karfe 10 in aka sallar isha karfe 10 suwa suke da lokacin tadi kuma kowa sai ya kwanta ko yauwa da haka baya son a yi zanna ana surutu ana tadi ana hira bayan sallan isha annabi sallallahu alaihi baya son wannan baya son kuma mutum ya kwanta ya bacci kace a ni ba zan sallan isha ta ba a dama isha sai karfe 10 ko 10 da rabi ka kwanta kai bacci ka bayan isha sai karfe 10 ya tashi kai isha to ba a son wannan ma kaga kenan kamar dai ya sassauta saboda wato kenan kar a ce sai an kai wani lokacin wa'insu kuma suna da uzuri don haka illa iyaka takurin da aka yi a nan shine ko kuma kwadaitar wanda aka yi shine in an yi sallan isha ko dai mutum ya je kwanta ko je wani aikin alheri ya je karatun alkurani ko je wani zikiri ko wani lafiyansa ko wani ziyarar dan uwansa da je sauransu ko abokinsa ko je a muzakara ta ilimi ko wani abu mukan ko ta daukan karatu da sauransu amma dai a zanna ina surutu shine abin da aka hana an anas radiyallahu anhu qala kunna nusalli al-asr thumma yakhruj al-insan ila bani amr bin auf fanajiduhum yusalluna al-asr an anas dan maliki Allah madaukakin sarki yadda da shi ke cewa mun kasance nusalli al-asr muna yin sallar al-asr a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin garin madina sama ya karujin insan sai mutum ya fita daga masallacin bayan an idar ya tafi ila bani amr bin aufi ya tafi can anguwar wasu mutane da ake kiransa banu amr bin auf kawai misali mun yi sallah a masallacin juma'a ya tashi ya tafi anguwar bayi ko anguwar yan alewa ko ko ya tafi tudun wada sannan fa yajiduhum yusalluna al-asra sai ya same su su kuma can su ma suna yin sallah wato kenan ta la'asar mun gane akwai tazara ko babu kaddara daga nan zuwa an gwada yan alewa an yi sallah an idar ana mutum ya tashi ya tafi da kafa sa kaga in an idar da sallah la'alla sai yayi wasu yan addu'o'insa ko yayi komai da komai ya fito in ya fito ma za a dan gaggaisa da mutane dan gaggaisa daga nan kafin ya je an gurin yan alewa zai gaisa da wannan zai gaisa da wannan zai gaisa da wannan amma sai ya je can sai ya samu su kuma sun kambara sun shiga masallaci suna yin sallar la'asar to daga wannan tazaran da take tsakanin masallaci da masallaci akwai matsala cikin ta babu don da da matsala da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai ja kunne sai zama lokaci da za illa iyaka an fi son a yi duk a lokaci daya saboda dilladan mutane tafi wata guda amma ya sami irin wannan sabanin ba zai zama wata kina a cutarwa ba musamman irin wannan zamanin namu da yake mutane sun samu irin wayannan fursar ya zama shago daya ran jima'a sai wani wai kai ka je karfe daya ni in je karfe biyu ba za a rufe shago shago ba saboda an samu uzuri yawa to masha Allah babu waqtil asri babin da yake magana akan sal lokacin da ya kamata a ce an yi sallar la'asar a wani lokaci ya kamata a rika yin sallar la'asar wa anhu an karbo daga Anas dan Maliki radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asr wa ash-shamsu murtafi'atun hayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana sama gau da zafinta shine murtafi'atun hayya tana sama gawo ba ta karkata za ta faɗi ba hayyatun da mana da zafinta tana nan da kaifinta kenan don haka idan ya yi sallar la'asar fa ya zahabu zahibu ila awali bayatihim mutum zai tashi wato kenan daga nan ya tafi wato kenan wasu anguwa ko ko kuma dan kauye kewayen gefen madina a wani lokacin kamar da ga azare ne ka ce fatara inda ga ranar manne ka ce bam ko zai fita ya tafi bam ko kuma gajjal haka bayan an yi sallar la'asar a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fayatihim zai je ya same su wa shamsu murtafi'a rana tana nan sama gau wato kenan da kaifinta wa ba'd al-awali min al-madinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi wasu ƙauyukan kuma na gefen madina suna wato kenan tafiyar mil hudu ko kuma abin da ya mil hudu shi ne mil uku da rabi ko mil hudu da rabi ya dan ƙara kaɗan ko ya rage kaɗan mil hudu ya kai daga nan zuwa yana kenan nan daga nan masallacin zuwa bam ya yi mil hudu ko zuwa gajjal ana ga wadda kai mil hudu ba zai ga har ɗan labai ka tsallaka ɗan wannan kwarin to mutum zai ji har can rana tana nan bata nuna alamar ta fada sanyi ba bayan an yi sallar la'asar kenan kaga da an samu inuwar mutum ta kai tsawonsa a wani lokacin ya kamata a ce an yi sallar la'asar shine best time na yinta babu ithmu man fatatul asra babin da yake magana akan zunubin wanda bai samu sallar la'asar a jam'i ba fatatul asra zai iya yiwa mutum bai samu sallar azhar al'asar a jam'i ba ko kuma wanda ya rasa sallar la'asar ɗin gurungun ko a dalilin tafiya ko menene har rana ta faɗi bai yi ba shine ma cikakken man fatatul asra ko bai samu ya a cikin jama'a ba bai samu ya yi shi shi kadai ba har lokacin ya abin nan an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr duk wanda ya kuskura sallar la'asar ta kubuce masa faka annama wutira alahu kaman kai ka ce wato kenan an halakar da iyalansa wa malahu da wato kenan dukiyarsa don gurgun baki daya idan mutum bai samu sallar la'asar ba wasu na cewa a jam'i la'asar ta wuce mutum a sallar jam'i kamar ya rasa iyalansa ne a su girman asarar ya kai girma a ce matarka da yayanka sun mutu asarar ko kuma dukiyarka shagonka ya yi an gobara ya kone komi da komi ya tafi zai iya ko kuma dukansu biyu ko kuma inda ya fawa karfin hadisin shine a ce kwata kwata bai sallar la'asar din ba har rana ta fadi bai yi la'asar ba to girman asarar ta kai a ce wannan haka ya faru da shi abin nufi anan shine gara ka samu sallar la'asar ka rasa wa'annan akan ka rasa wa'annan akan ka samu wa'annan ka rasa wato kenan sallar la'asar in la iyaka mu ba za mu iya gane abun ba har sai lokacin da aka je ana raba ladan sallar a ranar lahira ko kuma ana ukubar wanda ya bar sallar a ranar lahira a nan ne mutum zai gane cewa da ya bar abin nan da ya haƙura da wa'annan din ya samu sallar la'asar kenan kaga sallar la'asar wato kenan ba ba karamin girma ne da ita da haka wasu malamai suke cewa ita ce salatul wusta da aka ake ta hafi za ala salawati wa salatul wusta wuri kiyaye salloli da kuma wato kenan sallar sallah ta tsakiya wasu malamai suka ce da azahar da safiya su ne da mangariba da isha a can wannan ta la'asar ita ce wato kenan salatul wusta wallahu ta'ala ala duk da cewa akwai ikhtilafi na maganganun malamai wato kenan akai babu man taraka al'asra babu da yake magana akan hukuncin wanda bai yi sallar la'asar ba an buraidata radallahu anhu annahu qala fi yawmin zi gaimi riwaya daga buraida Allah madaukakin sarki yadda da shi yace yana magana a wata rana wadda aka yi wato kinan gajimare sosai yace bakkaru bi salati al'asra ko bi salati al'asra ku gaggawa ku rabi salatul asri ku gaggawa ku yi sallar la'asar ku ma'ana ku yi sallar la'asar da wuri fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qal domin naji annabi shi burai da kenan fa yake umurnin mutanansa maza maza tunda akwai gajimare ba za mu gane lokaci ya yayi abin nan sosai ba za mu ga rana ko kaifin ta ko rashin kaifin ta ba ta haka mu je mu yi sallar la'asar da wuri domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka salatal asra faqad habita amaluhu wanda ya bar wato sallar la'asar hakika aikinsa ya rushe aikinsa ya rushe duk wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta ba wato kenan aikinsa ya rushe menene bambancin wannan hadisi da wancan wancan ya ce dukiyarsa da iyalansa wanda ko ya ce ayyukansa gaba ɗaya sun rushe wani ne fi ciwo to kaga akan wannan zamu iya ɗaukar wancan ya zama wato kenan wanda ya rasa sallar la'asar a jami'i wannan kuma wanda ya rasa sallar la'asar kwata-kwata bai yi ta ba har lokacin ta wuce wallahu ta'ala a'ala ya zama aikinsa ya rushe gaba ɗaya aikinsa ya dagule kaga kenan yanzu in yana neman aljanna ya su start all over sai dai fara daga farko ko daga square one zai sake fara sake gini kuma shiga abin da zai abin nan sai dai in ya tuba Allah madaukakin sarki wa dillahu sayyatihi hasanatun kana Allahu ghafurar rahiman yau yana iya Allah madaukakin sarki dawo masa da shi wannan zai nuna mana girman muhimmancin sallar la'asar kuma kaga tana daga cikin sallar da mutane suka fi shagaltu suke shagaltuwa da ita yawanci za ga sallar magariba ana cika sallar safiya ma lokacin an fi cika akan ta akan la'asar da isha don Allah sauka eh fatatfu shi ne muka ce za a iya rinjayar da shi akan a jam'i taraka kuma bai yi ta ba gaba ɗaya ba ya sa an kan auna mun auna mun ga nauyin wancan da wannan ka gani za ka iya rasa dukiyar ka rasa iyalanka kana musulmi mumini kuma dukiyar za a iya dawo maka da ita in asara ne iyalan ma za ka iya samu wa'yansu ko kuma za su iya zama maka jagaba a aljanna da sauransu amma rushewar aiki yana nuna mutum wuta zai tafi kenan kaga wanda bai yi ba ne taraka din ya ta ya barta kenan amdan kenan ko ya ƙi bai yi ba yawwa bai yi ba taraka kin bayan ta yi ya ƙi wannan kuma tsere masa ta yi wallahu ala kenan wancan da sama yana dan uziri amma wannan na ƙasa ba shi da uziri ya sa bambancin abin da yake babin fazalin salat al'asiri babin da yake magana akan falalan sallar la'asar an jarir bin abdullahi radiyallahu anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazara ila al-qamari laylatan faqala jarir bin abdullahi yake cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kasan suna jin daɗin wato kenan su ce muna tare da annabi sai kaza kaza muna tare da wannan wani abin alfahari ne abin daɗi ne wato a gare su muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga kansa sama sai ya ga wata lailatan wata rana da daddare sun zo sun kawo masa hira kenan ko ko kuma ana ta alimi ana karatu ana bada ilimi faƙala sai ya ce musu inda kun sa tarauna rabbakum kama tarauna hadal kamar ku da sannu insha Allah za ku ga ubangijinku yadda kuke kallon watan nan ga wata kuna kallon sa eh yadda kuke ganin watan nan da sannu za ku ga ubangijinku gar da gar la tu zamuna fi ru'yati ba za ku yi turare ne a cikin kallon nasa ba ko yanzu in gwamna ya zo shi a kofar fada ya kake gani cincirin da wani yana tare wani ana haka wani yana wurin tsawa ta ciki a amma an garin wata farin wata ne fa daren goma sha biyu kowa yana gidansa zai kalla babu wani tandazan da zaka ce wani kai gafara ka tare min ko a kwance kake wani yana gefen sa zaka kalla saboda haka la to da mu na firwati ba za ku yi turare ne a cikin ba wanda zai tare wa wani kowa zai ga Allah a fili don haka faini sadatun Allah ta kulu an salatin idan har za ku iya dagewa ya zama bukurab kana ba an salata talo ishamsi ko da yin sallar da rana take fitowa lokacinta shine sallar safiya wa qabla gurubiha da sallar da daga ita sai rana ta fadi ita ce sallar la'asar inda za ku iya tofafa to ku daure in dai za ka iya kokarin ka a ce ba ka rasa sallan asuba a jam'i ba ba ka rasa sallan la'asar a jam'i ba duk yadda za a yi to ka za mu ka daura ka yi ku yi sun makara'a sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayin alkur'ani don ya tabbatar da hujjar maganansa ya yi istidlal yake cewa me wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ko ka yi tasbihi da gode wa ubangiji ga mana kai sallah ne kai sallah a cikin sallah akwai tasbihi akwai gode wa ubangiji ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda zaka yi shi ne qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito sallar me kenan sallar suba wa qabla al-ghurubi kafin rana ta fadi sallar me kenan sallar la'asar sai ya ware su duk da cewa fa duk sallolin suna da wannan falolin amma specifically sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wa'annan salloli guda biyu kuma ya istidlali da wannan ayan akan cewa su ake nufi sallan la'asar da kuma wato kenan sallan abin nan sallan safiya idan mutum yana yana yin su yana dagewa yana yin su kenan kamar yana nuna cewa zai shiga aljanna in ya shiga aljanna kuma zai ga wato kenan ubangiji yanzu ana akwai maganganu guda biyu gogara ta farko shine su da suke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin annabi ya ba su garantin shiga aljanna haka ne ko haka ba innakum satarawna rabbakum ku dinnan da nake magana da ku wallahi za ku ga ubangijinku nan kaɗan za ku ga da kowa zai gari kuma ganin da ba wani masu turare ne a ciki ba masu sa kaga ya ba su wannan da haka yana daga cikin falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam garanti ake ba su na aljanna tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare ba garantin mutane su taru su baka ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi kuma kaga la yan digu anil hawa na biyu yana nuna mana halaccin ganin ubangiji ranar tashin alkiyama a nan malamai sun yi maganganu da yawa malaman mu'tazila sun tafi akan cewa ba zai yi a gaba Allah ba ranar tashin alkiyama babu yadda za a yi mutum ya ga Allah me yasa ba za a ga Allah ba sai suka ce ba ku gani Allah ya ce a cikin alkur'ani la tudrikuhul absar absar ko wa yudrikul absara ai gani ba iya riskan Allah kaga wannan aya ce ta qur'ani la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara gani kan ba zai iya kallon Allah ba haka ne kuma Allah madaukakin sarki shi yake riskan ganin mutane okay eh haka ne mun ji wannan aya din mun ji wannan aya din sai suka ce to ga wata ayar ma wata aya ne suka ce Allah madaukakin sarki ce annabi Musa da ya ce rabbi arini anzuru ilaik sai ce mai lan tarani ba za ka taba gani na ba don haka suke istidlali cewa lan kalan harfu na fayi ne ilal abadi in an ce lan har abada abin ba zai yiwu ba sai suka yi istidlali da wannan Allah ce lan tara ne ba zai taba yiwa ka ganni ba to haka ga aya ga aya ka ga zaka yi sai sallamawa in ne sai ka ce musu a karamakum Allah ku yi hakuri wannan ayoyin ai ba umumi bace tana da umumi tana da kususi saboda wata ayan tana kassa sai wata idan ta zo da shamil abin suka ce ba ku gani aya da Allah madaukakin sarki ce wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nazira ba ku ga wannan aya Allah ya ce wa'ansu fiskokin za ka gansu a cikin ni'ima kuma za su kalli ubangijinsu ko yawwa to yanzu ko kun kawo wani aya mun kawo aya waye zai raba fasara waye zai fassara ai aya kuka kawo mu ma aya muka kawo ko ya za a samu abin nan sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai fassara shi yafi kowa sanin qur'ani haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace masa wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani don kai ma mutane bayanin abin da aka saukar musu shine alqur'ani to shi kuma sai yace musu innakum satarawna rabbakum za ku gashi wannan hadisi ce lalle za ku ga ubangijinku kama tarawna hadal kamar kamar yadda kuke kallon wannan wata haka kowa zai ga Allah la ta zamu na firo iti ba wani turare ne a cikin wato kenan kallonsa kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara wancan ayan shine tana kususi ne la Allah tana magana akan kafirai ne ko la tudrikul absara absaru wa yadrikul absara ayin kaga wannan kan a wata sura ka sauka da ta ne ba lan ami bane ko suratul anami bane ina waye Allah rama anan eh al'ami al'ami ne ko al'ami kuma maganganu akan wa take kafirai duk da farko har ƙarshen ta yawanci duk ta sauka akan kafiran maka da al'adunsu da ɗabi'unsu don haka mushrikai take magana akan su ne ba za su ga Allah ba amma banda mu'mini kan dan haka wannan aya ta tantance tace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai ce wujuhun yawma idhin basira tazunna an yuf'ala biha fatira don haka wujuhun yawma idhin basira ita ce ba za ta ga Allah ba amma wujuhun yawma idhin nadira ita za ta ga Allah ga shi ayar ta fasa shi ila rabbiha nazira ita mai kallo ne zuwa ga ubangijinta don haka wata za ta kallo ubangijinta saboda ka wannan hadisi sai dada wato kina fitar mana abina annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban malamin tafsiri kuma ya fassara ya ce eh zai iya yiwa a ga Allah madaukakin sarki ko yawa bayan wannan akwai hadisai da suka nuna cewa duran juma'a mu'mine za su fita aljanna su tafi gaban Allah su fadan Allah su je su hira in an gama kuma sana ce kowa kowa gidansa kowa sai ina tunanin ba zai koma ba saboda gurin ubangijin ya fi cikin aljanar wato kenan daɗi da ni'ima da kewa da ebe kewa saboda idan sun je gurin wata iska za ta zo ta ta hura su gaba ɗaya kowa sai kalasa ta wanke ta wanke ta ƙara kyau ya daɗa ƙara kyau to lokacin da su dawo gida kuma suna zuwa matan su sai a ya muka kun kara kyau kuma kafin na shi iskar ta biyo gidan mata hura matan ma kai kana tunanin ka ce a ya naga kin kara kyau sai ta riga ka ta ce muka ya naga ka kara kyau don haka yan aljanna kusan kowane sati ana kara musu kyan halitta ana kara musu ni'imar halitta ana kara musu wato kidan yankwana aminan ake kira danyantaka eh haka ne kuma za su sarra rayuwa kullum a cikin sha'awa kullum a cikin jin daɗi kullum a cikin walwala saboda babu asarar da ta kai mutum ya rasa aljanna Allah ya shi mu hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fiikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku da dare da mala'iku da rana za su rika wato kenan karbe karbabe ne a gari a cikin ku ma'anan wannan shine cewa kullum mala'iku za su zo su zauna tare da ku ko wa'insu mala'ikun za su zo da daddare wa'insu mala'ikun za su zo da rana haka kullum ai akwai mala'iku masu masu rubuta ayyuka ko akwai raqibun atidu masu rubuta ayyukan mu akwai kuma mala'iku masu kula da mu akwai masu kula da gurin sallah masu kula da zikiri masu kula da menene mai da sauransu saboda haka suna zuwa kullum kenan kullum mala'iku suna sakkuwa duniya sabbi sannan za su tafi wa'insu kuma za su zo su su karbe su gobe ma haka wa'insu za su zo su in za su tafi wa'in za su zo su wato kenan su karbe su in an ce ta'aqub shine wato kenan wannan za su zo bayan wannan wannan za su zo bayan wannan in wannan sun zo sun tafi sai wa'in su zo haka nan za a rinka yi a wato kenan a kowane lokaci ay yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari kenan kullum kowane lokaci kuna tare da abin nan mala'iku wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr kuma suna haduwa da junansu a lokacin sallar safiya da lokacin sallar la'asar mun gane wannan yanzu in an zo za a yi sallar la'asar to wanda suka zo da asuba za su tafi sai wasu zo su karba gadin dare suna tare da ku haka sai asuba in an zo asuba su kuma sai su tafi sai wa'in su zo kuma da asuba din sai su karba su kuma suna tare da ku yamma in la'asar ta yi sai su tafi sai wa'in su zo su karba hakan nan kullum hakan nan kullum kullum don haka ce wala alamu junud ma alamu junud rabbika illa huwa ko yawa bayan da Allah ba wanda sun yawan mala'iku sun mai arju aladina ba tufikun wanda suka kwana a cikin ku wanda suka zo wato kenan da la'asar yanzu to za su kwana in sun kwana da sabon wanzu an karbe su sai su tafi haka ne to idan suka tafi fa yas'aluhum sai Allah madaukakin sarki sai ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali shi Allah din ya fi su sanin abin da zai tambaye su akan su sai ya ce musu a kun dawo ne eh to kai fa tarakna ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna sai mala'iku su ce taraknahum wa hum yusalluna ai mun bar su suna sallah ne mun bar su suna sallah ne ai lokacin da za su tafi kan lokacin sallah ne ko taraknahum yusallun wa atainahum wa musallun mun zo musu kuma suna sallah sun zo da la'asar lokacin bayan Allah suna sallar la'asar haka ne su kuma wa'annan za su tafi ana sallar la'asar an sun ji an tambaye su ce mun ba suna la'asar saboda za su kwana da asuba sai su tafi muna sallar asuba su kuma can sun zo su saboda in sun je sai mun zo mun same su suna sallah mun tafi mun bar su ba ne zama suna sallah wa'annan in sun tafi da la'asar da safe mun zo mun same su sallah yanzu ma mun zo mun same su wato kenan suna sallah kaman kai kace mala'ikun ma suna goyon bayan ƴaƴan adam ko duk da Allah ya sani fa halin da ake ciki wani san mai sallah ya san wanda baya sallar amma dai kalima mai daɗi tana daɗa ɗare a ko a dan adam ne ka gaya masa kalma mai daɗi ko da ta bakin ciki ne man kai kasan hanyar da za ka gaya masa a cikin hankali sai ka ga hankalinsa bai tashi ba yauwa don haka sun gwada bayan Allah Allah mun je mun same su suna sallah yanzu ma mun zo mun same su wato kenan suna sallah sau da haka sun daɗa ba mu wato kenan kare da kenan a gurin ubangiji Allah maɗauki kuma Allah Allah maɗauki sarki zai ji daɗi da wannan amma mai hadisin yake karanta mana muhalli shahid na hadisin shine muhimmancin sallar la'asar da sallan safiya mala'iku za su zo su yi karban aiki a lokacin sallar la'asar za su zo su bada aiki a lokacin sallar la'asar misali ko za su karba aiki a lokacin sallar safi ba za su zo me yasa ba sa a lokacin azhar da la'asar da mangariba ba sauransu yana nuna cewa da la'asar da mangariba suna da wani special consideration a gurin Allah madaukakin sarki wato kina wanda sun cancanci bawa ya kula da su وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم إذن أيونك يرزك سجدة ورأي تل تصلى العصر قبل أن تغرب الشمس كافر لنا تفادي فليتم صلاة فيقال صلى الله عليه laruri na rayuwa baka yi sallar asar ba ka sallar asar ba sai tab da za ka faɗi ka tuno wuf ka tashi mazman ka ɗin ruwa ɗarki ka zo kai alwala ka zo ka kama kana kabbarawa kana yin sallah ɗaya rana raka ɗaya ko kuma sujada ɗaya a cikin raka ɗayan aiko sujada biyu ne ka yi sujada ɗaya rana ta faɗi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce falitin masalata ya ci gaba da sallar sa kawai ma'anan wannan shine ya samu wannan sallar akan lokaci ba za a kama shi ranar lahira bai yi sallah a kan lokaci ba illa iyaka akwai bambancin lada tsakaninsa da wanda ya sallaci sallar a farkon ta ko yau amma dai shi ma dai yanzu ba za a kama shi alal akalli akwai abin da ake kira raf'ul jinahi ba za a kama shi da laifi ba me yasa baka sallah a lokacin ta ba a ba za a masa wannan ba to da ya same ta wa ina adraka sajadatan da ku Allah zai sa ya riski raka'a daya ai sujada guda daya min salati subhi na sallan asuba qabla an tadlu ash-shams kafin rana ta fito bai an karaba ya tashi a bacci da safe rana za ta fadi za ta fito maza maza ya alwala ya zo ya kabbara yana sujada daya wato kenan rana tana fitowa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falitin masalata ya ci gaba da sallarsa kawai ma'ana ya riski wannan sallar bari a kama shi da laifin me yasa bai sallar asuba wato kenan akan lokaci ba sajadatan dinnan wasu malaman malaman hadisi suka ce raka'atan ake nufi sajadatan raka'atan shine wato kenan in ya samu raka'a daya to kafin rana ta fito to ya samu sallar asuba in ya samu raka'a daya kafin rana ta fadi to ya samu wato kenan sallar la'asar akan wannan malaman fiqh suka gina cewa idan mace tana haila sai jinin ya dauke mata dab da lokacin da za a yi sallah raka'a daya sai rana ta fadi to za a zahar da la'asar suna kanta haka ne a zahar da la'asar suna kanta tana jini tana jini tana jini dab da rana za ta fadi sai ya dauke aka dauke aka kabin ai raka'a daya rana ta fadi amma dai ya dauke ko to za ta yi wanka za ta rama a zahar za ta rama la'asar don lokacin su bai fita ba tana da tsarki lokacin su bai gama ficewa ba tana da tsarki haka kuma sallan asuba inda za ta zo ta saura raka daya rana ta fito sai jinin ya dauke mata to za ta rama sallan asuba za ta rama sallan asuba saboda ai tana da tsarki lokacin bai fita ba haka kuma da sakaci zai sa bata yi azahar ba bata yi la'asar ba lafiyar ta kalau bata yi ba sai dab da rana za ta fadi saura raka daya ko rana ta fadi sai jini ya zo mata to yanzu ba za a kamata da laifin yin sallar rashin yin sallar asar ba amma za a kamata da laifin rashin yin sallar azhar da ku a ce ya kai munzalin raka'a biyar dab da za a sallaci raka'a biyar sai jini ya zo mata to shikenan yanzu ta yi jini a zamanin azhar ta yi jini a zamanin la'asar da haka ba za a kamata da laifi ba ba za a kamata da laifi ba in ban ji wannan haka ma kuma wato kenan kitsin yake a sallan asuba wannan duk yana daga cikin wato kenan sauki da musulunci ya zo da shi a rayuwar wato kenan ayya musulmi an abdullahi bin umara radallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma yaqra'ukum fina ko menene inna ma baka'ukum fina ko fi mako okay inna ma baka'ukum fi ma salafa qablakum min al-umami lalle wato kenan wanzuwarku in an yi comparing dinta da waɗanda suka gabace ku na al'ummomi kama baina salatul asri ila gurubi shamsi kaman tsakanin sallar la'asar ne da faduwar rana baqa'ukum innama baqa'ukum yanzu mukaddara duniya daga farkon fitowar rana ne zuwa faduwar ta mun gane to sauran al'ummomi sun cinye daga fudowar rana zuwa sallar la'asar ku kuma wannan al'ummar tawa abin da ya rage muku daga sallar la'asar da zuwa abin nan tunda daga kama duniya za ta nade ko ba za a sake wata al'umma ba a duniyan nan kam bayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda al'ummomi sun cinye daga safe zuwa la'asar ko kuma ahlul kitabi yahudu da nasara sun cinye daga safiya zuwa la'asar mu ko musulmi za mu cinye daga sallar la'asar wata kenan zuwa faduwar rana mun gane wannan shine ce inna ma baqa'ukum fi ma salafa qablakum min al-umam sauran abin da ya rage muku cikin abin da ya gabata da dangane da al'ummomin da suka gabace ku kama baina salatul asri ila ghurubi shamsi kama abin da yake tsakanin salar asr zuwa faduwar rana ne kawai haka ne in ba ku gane ba utiya ahlut taurati at-taurata ai masu attaura an ba su attaura ko fa'amilu suka yi aiki da attaura hatta idan ta safar naharu har sai da tun da safe har sai da rana ta yi sha biyu ajazu sai suka gaza suka ce ba za su yi mana aikin da aka saka su allah maɗaukakin saki ya ba su san assignment su yi ma'ana shine su rike addini su rike al'umman duniya akan adalci da gaskiya sai suka gaza sha biyu ta yi ta haka sai aka karba yake a gunsu fawo dai kiraɗin kiraɗin sai aka ba su wata kenan kiraɗi ɗaɗɗaya na ladansu ɗaya sun ɗan taɓa ko to ga kiraɗi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sun ma'uti alil injila sannan masu linjila sai aka karbi linjila sai aka basu aka ajiye a tara ko aka ce ga linjila ga sabbin mutane ku karɓa ku jarraba ku rike al'umman duniya ku rike addini ku yi adalci tsakanin mutane daga nan har zuwa ƙarshen duniya dan haka fa amilu sai suka yi aiki ila salatul asr har ya zuwa lokacin sallar la'asar sun fara daga zahar zuwa la'asar tun ma'ajazu sun ma sai suka gaza sai ina ba za su iya rike duniya ba za su iya rike addini ba za su iya rike adalci ba faudu kira da kira da su masa ka wasu kira da ɗaya da ɗaya gashi na ka sallame su su ma'uti na alƙur'ana sannan mu al'umma muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ba mu alƙur'ani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kansa su ma'uti na alƙur'ana sannan mu musulmi sai aka ba mu ƙur'ani fa'amilna don haka za mu yi aiki da shi ila gurubi shamsu daga nan har zuwa faɗuwar rana kenan alƙur'ani zai wanzu har duniyar nan ta ƙare kuma hukuncinsa ba za a shafe ba kuma babu yadda za a yi a neme shi a rasa babu abin da zai same shi sai dai su musulmi in sun gajiya watsar da aikinsa sai abin da suka ga dama ran da suka ga za su dawo alkurani su dauke shi yana nan su kaɗe kura su yi aiki da shi yanzu duk lokacin da muka za mu dauki alkurani mu dawo da shari'a mai aiki da shi yadda muka dawo alkurani yana nan ba abin da ya sa la yati al batil min bayni dahi wala min khalfihi babu barna za ta same shi yana na a matsayin sana alkur'ani ko cikin amerika kaje alkur'ani qur'ani ne shi shi ɗaya ne ko ingila kaje ko china kaje duk inda kaje kasar arnan nan inda ka samu qur'ani to qur'ani shine qur'ani wannan qur'ani shine a makka kuma shine a damba mun gane wannan yawa dan haka fa'u dina kira tsaye ne kira tsaye ne tunda yanzu kaddarar ubangiji ta sa mu musulmi muna rike da addinin musulunci tagajan tagajan dinmu da karfinmu da tagajan tagajan dinmu har zuwa faduwar rana to yanzu Allah madaukakin sarki ya bamu kira da bibiyu kira da bibiyu kenan duk aikin alheri da muka yi guda daya za a ninka mana akan yirin yadda aka ba ahli kitabi in sun yi aiki aka ba su lada daya to mu in yi labiya biyu za mu duk inda suka samu lada 100 mu 200 za mu samu haka nan za a yi ta tafiya har zuwa abin nan fa qala ahlul kitabaini sai yahudu da nasara mutanen littattafai guda biyu ne sai suka ji ayi rabbina ya ubangijinmu ya aka haka a ɗai ta hau lai kira ɗani kira ɗani wa'annan mu'amuna muhammadu ka ba su lada biyu kira ɗi biyu wa ɗai tana kira ɗan kira ɗan mu kuma ka ba mu kira ɗi kira ɗi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya wani hannu kuna aka amalan mu kuma mun fi su aiki sun fara daga misali karfe shida na fudowar rana zuwa karfe hudu da sallar la'asar awa nawa eh awa tara daga shida zuwa hudu ba ta kamata a sami ibin nan ba awa goma mu kuma za mu fara daga hudu zuwa shida awa nawa eh awa biyu awa biyu kuma mu an ba mu lada biyu su an ba su lada ɗaɗɗaya qala allah ta'ala qala mai ruwaya yace qala allah sai allah bada kun take ce a tambaye su hal zalamtukum min ajrikum min shay'in na tauye muku wani abu na ladan ku na tauye muku wani abu a yanda muka yi da mu da ku mun yi akan za ku yi aiki a kiradi kiradi kuma ko ka gaza yet kuma na ba ku kiradi kiradin ku na zalunce ku wannan kuma sabon sabon abin agrime muka yi da su su kuma gira ɗibibi muka yi da su kuma na ba su kayan su ma ban zalunce su ba na zalunce ku kudin kalula suka ce a kala sai allah ba da kuki zake ce fa huwa badali utihi man asha wani falala ta ce kuma na biyo wanda na gadawa inda na gadawa sai ba su gira ɗari ɗari ko zan ba su wato kenan kira ɗari ɗari saboda ko ne daga cikin falalan Allah madaukakin sarki kenan ya ninka wa al'umman nan lada don haka a hakan din aka ninka wa matan annabi ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin guda Allah al azab ko in sun yi aikin da ba na daidai ba a ninka musu azaba saboda in sun yi aikin lada ma za a ninka musu mun samu wannan karin a cikin abin nan mun samu kuma kari na mu musulmi duk inda lokacin sallah yayi duk inda gurin da muka samu ruwa mai kyau muka alura sai mu sallah a gurin duk duniyar gaba ɗaya masallaci ne wanda ma fifiko ne an ba mu an halatta mana mu ci ganima wanda da can ba a halatta musu ci ganima ba wannan ma wallahi ne daga ciki an dauke mana nauyace nauyace da yawa in fitsari ya taba jikinka ko ba haya in ka sa ruwa ka wanke shi kenan yayi ko kuma da sai sun karce ya gurin yayi jini ko kuma sai sun yage gurin su yi faci da sauransu duka wayannan a sauke mana duwannan falala ce daga cikin falalan ubangiji a hakan an ba mu ranar juma'a ga ninkin aiki an ba mu ramadana an ba mu lailatul kadari duka wannan abin nan ga falalar sallah masallacin juma'a ga masallacin makka da na madina da na kudus da darajar su duka wayannan Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan ninkin ba nake ne sauransu duk wannan fifiko ne wanda Allah madaukakin sarki yayi mana akan wato kenan sauran al'ummomi ga abin da rage mu gode wa Allah madaukakin sarki ina mu halin shaida cikin wannan hadisi namu hmm? ba kan rahamar Allah muke magana ba ba kan magana rahamar Allah muke magana ba mahallin shahid na hadisin sallallahu asar sallallahu sallallahu asar har ta kai matsayin za a buga misali da ita a ibada wani ba ba daraja ba ne a buga misali da kai ai fito da kai ne haka ne yawwa a buga misali da kai duniya da ganka ta san kai ne ake misali da kai wani ma kan bamawa ne Allah madaukakin sarki ya sa'o misali da sallar la'asar da muhimmancin ta wato kenan a rayuwa babu wakatar na lokacin to alhamdulillah akwai tambaya ko mu shiga na gaba wa alaikum